أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم كراتمنا للتاف ياقوتة الفريدة يوضا متاش فصلين قوم شابير عند سيدي محمد النزيف يكي شوا فصل في شروط الاجتماع للوظيفة والحيلة يوم الجمعة wannan fasali ne da yake bayani cikin sharaɗoɗin haɗuwa tare da 'yan uwa lil wazifati domin karanta wazifa wal hailalti da kuma haɗuwa da 'yan uwa domin zikirin hailalan nan na yawmal juma'ati yinin juma'a wato sharaɗi na jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a وأما اجتماع للوظيفة والذي بعيد صلاة العصر في يوم جمعة فشرط إذا الإخوان كانوا ببلدة ولا تتركنه بدون مشقة ولا تتهاون في اجتماع لما مضى وتهرم سره وتجزى بحسرته وشرطه تهليقك وشرطه وشرطه تهليق كدارة حالة أو الصف فيه أو تربع حلقة على ذات مادى أهل فاس وغيرهم بشرط التراسي في الجميع لنكتة مثل بيت ديربة mala ya ce wa'an majikin ma'ullil wazifa amma ka ga haɗuwar ‘yan uwa tijanawa a zukuru amma mazaje khasatan a keɓe dunan nisa'i koma bayan mata sharaɗin jam'in wazifa lil zukuri ne ga mazaje khasatan dunan nisa lil wazifati taruwarsu domin karanta wazifa wallazi da kuma haɗuwarsu domin karanta wuridin nan bu'ai da salatul asri wanda ake yin bayan sallar la'asar fi yau jum'ati a cikin yinin juma'a shine abin da muka sani da zikirin juma'a to fa sharɗin shine jawabu amma amma harfu sharɗin to sharɗu hudun shine fa sharɗin kaga haɗuwar yan uwa domin karanta wazifa da kuma haɗuwarsu ga zikirin nan na yinin la'asar na ranar juma'a fa shar'in wannan sharaɗi ne da dukkan batija ne kada ya yi wazifarsa shi kaɗai kada ya yi zikirin juma'a shi kaɗai izal ikiwanu inda yan uwan tijana wannan kanu sun kasance bi baldatin a wannan garin da yake zaune inda akwai yan uwansa tijana da zai iya haɗuwa tare da su su yi wazifa ko su yi zikirin juma'a tare to wannan sharɗin ai lazimi ne ga wazifa da ya ce bi baldatin ai fi baladin wahidin al'ikiwanu kanu fi baladin wahidin akwai ‘yan wanda suka kasance a gari ɗaya suna zaune wa aƙallul jami ka sani mafi ƙanƙantar jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a isnani mutum biyu zuwa sama kama sun hadisi kamar yadda ya zo cikin hadisin jam'in sallah daga mutum biyu jam'i yake farawa har zuwa sama to haka sharaɗin yake a wazifa da zikirin juma'a in ko da ku biyu ne rak a wannan gari tijanawa to sharaɗi ne mai ƙarfi a kanku ku haɗu da juna ku tattauna ku ware wa kanku lokaci da za kowa zai samu damar da za ku zauna tare ku biyu ku yi wazifan ko kuma ku biyu ku yi zikirin juma'a in dai za ka samu ɗan uwa da za ku haɗu da shi ku yi wazifa ko zikirin juma'a to jam'in nan sharaɗi ne izal ikiwanu idan ɗan uwan nan tijanawa kanu su sukan zai bi bandatin a gari ɗaya wala ta turu kan ya kai muridin tijaniya kar ka kuskula ka bar jam'in wazifan nan da jam'in zikirin juma'an nan biduni mashakkatin ba tare da wahala ba in dai ba wata wahala da za ka je ka haɗu da ‘yan uwa ku yi wazifa tare ko ku yi zikirin juma'a tare to karka kuskura ka bar jam'in wazifa ne da zikirin juma'a mashakka din yace mu'tabaratan shar'an wanda ake lura ake izina da ita ga shari'a abinda shari'a za ta iya karba lalle wannan wahala ne kamar inda inda kuke birni ne kuke zaune inda ake wazifan yana da nisan gaske da inda kai kake zaune in ka ce kullum sai ka je jami'in wazifa to za ka wahala sosai ko aljihunka zai wahala saboda yawan biyan kudin mota mai yawa ko kuma jikinka zai wahala idan takawa za ka yi da kafa ina fata an gane to wannan shari'a tana duba wannan dan kai wazifar ka ko zikin duba kai kadai ba ka da laifi tunda akwai mashakka amma in ya zama biduni mashakkatin to la tatrukan na karka kuskula ka bar wannan zikiri naka wala ta tahawan karka walakanta fa ai la tastakifa karka walakanta biha da karanta wazifar ka ma al-ikwan tare da yan uwa tijanawa في اجتماع cikin haduwa min alwazifati wal hailalati ga karanta wazifa da hailalar juma'a limama za ga abin da ya shude a baya cewa sharadi ne mai karfi a kanka in kuwa ka walakanta haduwa da yan uwa ka dauke shi ba komai bane ka jefar da sharadin nan ya zama kullun kai kadai kake wazifar ka kullun kai kadai kake zikirin juma'ar ka to fa tuhurama sirrahu za a haramta maka sirrin da yake cikin wannan wurdi na tijaniya zai zama za ka yi shi ne kawai ka tashi ba tare da sirrinsa ya yi so a jikinka ba wa barakatahu za a haramta maka albarkar da ake samu a cikin wannan wuridin na wazifa da zikirin juma'a kai wa samaratu da amfaninsa da ake samu na wannan auradai na tijaniya duk za a haramta maka ya zama fanko kawai za ka tashi duk sanda kai kayanka kai kaɗai wato jiza kuma a ƙarshe za a maka sakayya bi hasaratin da nadama ai nadamatin duniyan wa ukhra za ka yi nadama tun a nan duniya ba za ka gane ba sai ka zo mutuwa sannan ka tashi a lahira za ka yi nadama wanda babu ba ta da amfani tun da damar ka ta kwace ma saboda haka tun a nan duniya kake da damar gyarawa dole ka dinga zuwa jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a in dai ba wani uzuri da zai hana ka halarta wa sharɗuhu sharaɗin shi jam'in nan da ake magana na wazifa da zikirin juma'a ta halikun a yi halka ka darati halatin kamar kewayawar mai dutsen niƙa yadda ake kafa turke a kawo dutsen a dinga kewayawa ana niƙa galin alkama da makamantansu to haka ake so a irin wannan halka wanda muke ce mata da'ira wato a kewaya a yi cycle a yi kuri kamar yadda munan yawanci haka muke yi to sharɗin jam'in kenan ba kowa ya yi zaman yan malina kowa ya sa gabansa inda ya ga dama ba haka ake yi ba sharaɗi na farko za a yi shi da ta haliku halka kewayawa kamar da'ira awi safu ko kuma a yi sahu yanda ake sahun sallah in an zauna zaman ta ya kafa a yi sallama yaya zaman yake ba shi ne sahu ba sahu sahu to babu laifi in an zo jam'in wazifa ko zikirin juma'a a zauna sahu sahu kamar sahun sallah fihi a cikin wannan jam'in ko au tarabbu'un ko kuma ai zaman tarabbu'i zama wanda yake da dungu hudu ka gane au tarabbu'u halqatin ko kuma zaman tarabbu'i mai dungu hudu amma kuma halka da aka kewaye kamar nan daga filan nan zuwa bangon nan a jeru ana fuskantar kudu a menene arewa kaga ai kamar sun yi sahu ne suna kallon arewa su ma na bangaren gabar su jeru kamar sahun sallah suna kallon yamma su ma na bangaren arewa su jeru daga gabar zuwa yamma suna fuskantar kudu kamar sahun sallah su ma na yamma su jeru suna fuskantar gabar kamar sahun sallah kaga za a samu dungu hudu za a samu dungu a arewa maso yamma za a samu dungu a yamma maso kudu za a samu dungu a gabar maso kudu za a samu dungu ga arewa maso gabar shi ne ma'anar tarabbu halkace halka ce amma mai tarabbu'i saboda tana da mai tana da dungu hudu mun samu sifa nawa kenan uku akwai ta halikun shi ne halka da za a kewaye kamar kuri awi safu ko kuma a yi sauti a cikin yin jam'i yanda ake sahun sallah layi layi au tarabbu halakati ko kuma a yi tarabbu'i amma na halka halka ce amma mai dungu hudu to duka wannan wanda aka yi daidai ne sai ce maka ala za ka ma ga ahalu fasin wa gairuhu ahalu fasin mutanen birnin fas zawiyar farko ta tijjaniya inda shehu tijjani ya rayu ya kafa zawiyarsa kuma ya yi wafati aka binne shi a wannan zawiya wa gairuhum da mutanen wasu fas ai min ahalil hawadiri na ma'abota sauran garuruwa da suke kewaye da birnin fas to alaza a kan wannan sifa ne tamada suka zarce har zuwa yanzu bi ma'ana allal wajihil akiri a bisa fuska ta ƙarshe da ya kawo a cikin sufofi guda uku wa huwa tarabbu wa halqatin shine halka mai tarabbudi din mutanen fas da sauran garuruwa da suke kewaye da ita haka suke zaman wazifa su sun zo jam'in wazifa da zam'in zikirin juma'a su ba halka suke yi a kewaye kaman kuri ba ba kuma sahu suke kaman sahun sallah a zazzauna ba suna yi ne tarabu wa halkaci kuma ko da a bidiyo za ka ga an nuna wazifar fas ko zikirin juma'ansu za ka ga har yanzu da wannan sifa na tarabu wa halkaci suke yi zama ne na halka amma mai dungu hudu ya ce amma dukkan wannan sifa guda uku ko dukkan fuskoki uku ta halikun ɗin ne ka darafi hala au safu ko sahu aka yi irin na sallah fihi a cikin jami'in au tarabu halkatin ko tarabu ne mai dungu hudu kowanne ana yin sa da shar'i tarasi da sharaɗin haɗuwa da juna shine al-iltifaqu dan farewa da juna kowanne ya zama gwiwar tana hada tana haɗuwa da gwiwar dan uwansa da yake jefan damansa gwiwarsa ta hagu tana haɗuwa da dan uwansa da yake jefan hagunsa shine ma'ana at-tarasu kamar yadda ya zo a hadisin an yi iqama kafin a kafin manzo Allah ya kabbara harama yana yana cewa tarasu shine ma'ana ku haɗu kafafunku da kafada to akwai sharaɗin in an zo jannin ba shara-shara za a yi ba kowa ya zauna yadda ya ga dama a halkar ko a sahun ko kuma a tarabu halkatin din kowanne aka yi to akwai sharaɗin a tarasu haɗuwa da juna mannewa da juna fil jami a cikin dukkan sifofin nan guda uku saboda mai nuksatin saboda wata fa'ida ai mai shaida ce maka azimatin wata fa'ida ce mai girma da ake samu fi zalika a cikin wannan haɗuwa da juna ka gane amma ka ga mutum ya zo zaman wazifa sai ana mar magana ya matso yana matsowan ma yana ƙara ja da baya wai shi yana jin kunya ko yana jin nauyi ladabi ba zai iya zuwa ya haɗu da jikin shehinsa ba wannan duk kuskure ne kai da za ka yi asara akwai sirrin da yake nashewa da juna liqa'u zawi sirqin laqahun libaɗini ya gaya mana muhammadu nazifi a baya wa ƙarshen tafil alilu minhum bi nazarati to ana samun sanar da attarasu ko al'iltisafu sai an haɗe da juna to sannan wanda ya fika wanda ya fika ƙalfin sirri a zuci sai ya yi maka caji a zuciyarka ka samu full caji shi ma an tasa ta cika wanda aka yi wa caji shi ma wanda yake jefansa inda ya haɗu da shi shi ma zai caja masa tasa zuciya shi ma wanda yake jefansa in ya haɗu da shi shi ma zai caja masa tasa zuciyar da haka hasken gaba ɗaya zai nashe ku gaba ɗaya waɗanda kuka yi wannan halkar ko da'irar ko ta rabu halkatin ɗin to amma an an samu tsakani a zaman to in hasken ya taso daga inda yake ba zai tsallaka ba sai ya tadda mutu to waye asara wanda ya ware kansa bai haɗu da ɗan uwansa ba saboda haka nan malam ya rufe maka ne ce maka bishar da tarasu fil jami'i ya ce maka liluktatin saboda wata fa'ida fa'idar kuma mishal ya ce maka azima mai girma da ake samu fi zalika a cikin wannan haɗewa da ɗanfarewa da juna ɗin in an zo jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a to alhamdulillah mun samu kaito cibiyar